الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta la muna muwafaka da abin da za mu saurara la sa abin da za mu karanta da saurara ya zama su nabi ya tsira gare mu duniya da lafiya Allahumma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna juma'a 21 ga watan juma'a al-akhirah dubu da ɗari hudu da talatin da tara hijirar shugaba sallallahu ta'ala da yi wa alihi sallama wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu da sha takwas mana cikin kitabu zakati ko kuma abuwa ko sadaqatil fitri abuwa ko sadaqatil fitri to anan muke ciki an fara da haka za mu fara da babi na farko insha Allah
باب فرض صدقة الفطر babu fardi sadaqatil fitri wannan abwabu kamar da za su zo insha Allah za a ga babi akan matsayin zakkar ta kono me matsayin ta dole ce mustahabi ce sunna ce sunnar ma mai karfi da sauransu to hukuncin ta kenan abin da zai fara shi sannan ya babi a kan to mi ake fitarwa a zakar kono din nan ba na zakar fita kai mi ake fitarwa sannan ya zo ya babi suwa ake ba zakar kono sannan ya babi dawa-dawa zakar kono nan ta kama misali to haka ya bi babi-babi babin farko shi ne fardu sadaqatil fitr za ka sai idafa sai ce babu fardu sadaqatil fitr wannan babu na magana akan farillancin zakkar iddakai mana zakkar koro matsayinta cewa farilla ce wasu suka fahimta shi ne fardi sadaqatil fitr ma'ana matsayinta hukuncinta farilla ce al'imam bukhari tun daga wannan tarjama ya tafi ya nuna ba ya tafi zuwa waɗanda suka ce farilla ce baka zai kawo abin da zai tabbatar da wannan magana tashi a tarjama cewa farilla ce ita zakat ita kai farilla ce
ورأى أبو العالية وعذاب وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ورأى أبو العالية وأضاء وابن سيرين صدقة الفجر فريضة وأن الإمام البخاري في بارة وزن تأليقات يجي أبو العالية وأن أبو العالية شيني رفيق بن محران رفيق بن محران سنة سكينة أما أبو العالية الكنية وشي أبو العالية رفيق بن محران الرياحي ya ce ra'a ya ga sadakatar fidiri farida cewa zakar fitakai farila ce wa ta'un haka nan ta'un abi rabahin ra'a sadakatar fidiri farida shi ma ta'un abi rabahin ya ga sadaka ma'ana zakar nan ta kuro zakar fitakai ra'a ya ganta faridatan cewa farila ce ma'ana shi ma a fahimtarsa a ra'ayinsa cewa farilla ce to sannan wa wabru sirina da ibnu sirin shi ma ra'a ya ga sadaqa da bidin farilla za ka sai haɗe su saboda kowanne yana da ra'a sai haɗe su yace abul aliya ra'a abul aliya wa adahu wa ibnu sirina sadaqa da bidin farilla ma'ana wannan malamai guda uku dukkansu sun ga cewa zakar koro farilla ce to in an lura nan za a ga yayi ta'aliki da uku cewa abul aliya sadaqatul fitr farilla ta'aliki babu isnadi ila isnadin sa harkan abul aliya cewa zakar koro farilla ce ila isnadin sa harkan abul abi rawani cewa zakar koro farilla ce haka ina isnadinsa harkar ibn sirin da muhammad ibn sirin cewa da kan kuma gari lafi haka duk bai kawo isnadodin ba don haka yanzu an lura an yi ta'aliki uku lokaci guda ta'alika guda uku lokaci guda saboda haka shi ta'alikin abu aliya wanda da shi ya fara malamai sun bibiye shi sun ga cewa abubakar ibn abi shaiba a musamman ɗinsa ya yi wasu wannan riwaya har kan abu da ali to kaji wannan kenan sannan kuma shi kuma da ibn siri abdurrazzaq na ababu abi rabani da shurici abdurrazzaq ya yi wasu lissa ta kan ibnu watan doyeke amma da abu da aliya da na muhammadu ibn sirina dukansu watan abubakar ibn abi shayba a musallafinsa ya yi wasu su amma na abu abi rabahi shi kuma abdurrazzaq a musallafinsa shi ma ya yi wasu ne kaga yanzu an san fuskar waɗannan ta'aliku ka guda uku wanda imam bukhari ya kawo
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جعظم حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفجر ساعا من تمر او ساعا من شديد على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابي ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمرين أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وعمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولا حديث يحيى بن محمد بن السكر يا رجل من جانب البخاري قال حدثنا محمد بن جحظم يجي محمد بن جحظم يا رجل البخاري حدثنا إسماعيل بن جعفر يجي إسماعيل بن جعفر يا رجل عن عمر بن نافع أن عمر بن نافع شيكم ياجي لك عمر بن نافع عن أبيه لك بابا شيخ علي بن عمر ياجي لك عبد الله بن عمر يدعى الله تبت بريس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أبن ديشي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير نزل الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرض يا وجه فرض لنا معناه بيبقى don haka ita kanta asalin tarjama ba wasu na kallanta da ma'ana biyu babu fardi sadaqatil fitri babin wajabci yace farada bi ma'ana awjab an gani yace fardi sadaqatil fitri ay babu wujubi sadaqatil fitri an fahimta ma'ana guda kenan amma fardu ma'ana ta biyu yankawa kaddarawa gwargwadawa shi ne ma'anar yankawa ma'ana an ce a ba da zarkar da kai ai ka gaba abin da suka gaba ta ka fi sa'i ba ka ga an gwada abin da za a ba an yanka abin da za a ba shi ne fardu fardu ya zo da ma'anar wajenci ya zo da ma'anar yankawa farada rasulullah sallallahu ta'ala sallam maza Allah sallallahu ta'ala sallam ya farlanta ya wajabta ke ko ya yanka don haka in ka zo a cikin gado sai ka ji yin rijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna wa lin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal مما قل منه أو كثر يجي نصيبا مفروضا kaga ya faɗi maza na gado mata na gado komi karanci komi yawanci abinda iyaye suka bari da ƙarshe sai ci watan nasiban mafruda rabo ne mafrudan yankakke Allah ne ya yanka ya ce wane kaza za a bashi wane kaza za a bashi wane kaza za a bashi to abinda aka yanka sai ka ji ana ce shi farida فريضة من الله فريضة من الله wannan yankawa ne daga Allah in ya faɗi za a ba wani kaza za a ba wani kaza ce farida min Allah wannan yankawa ne daga Allah mana Allah ne ya yanka yace a ba wani kaza a ba wani kaza to kaga farada ya zo da ma'ana duke to da haka yace manzo Allah sallallahu ya farlanta sa'i min tamri ko ya yanka ma'ana ya faɗi gwargwadon abin da za a bayar a zakkafe ta kai to menene ya yanka ɗin ya ce sa'an bin tamre sa'i mutum da biyu hudu shi ne zakka min tamre na da biyu au sa'an min sha'iri ko kuma sa'i shi ne zakka min sha'iri daga sha'ir alal abdi wal hurri wal zakari wal unfa to hadisin kuma har wa yau kaji ya faɗa mana gwargwadon abin da ake fitarwa kuma ya faɗa mana matsayin ita zakar siddatar cewa barila ce to suwa ta kama sai ce alal hurri alal abdi wa zuri wajibi ce a fitar da ita maza Allah ya farlanta ta akan bawa sai a fitar mashi ko da shi ba ta kama shi kai tsaye ba kamar da Usman bai na ganin shi ta kama kai tsaye wasu na ganin a'a sayyidin shi ta kama ta hau shi amma ba shi da ta ba sayyidin shi da fita mishi wal hurri haka nan ta kama bawa ma'ana wajibi shi akan bawa wal zakari da namiji wal unsa da mace wal sagiri wal kabiri da karami da babba minal muslimi da indin musulmi ne haka ce wannan ba jeri ba na gwadin tafsisi ba ne a ce banda wane banda wane waɗannan ne kaɗai kaga an ce bawa da namiji mace ƙarami babba to ya ɗan gadi ba ba wanda aka bari ba wanda aka bari namiji mace ƙarami babba bawa da kai ba wanda aka bari shi ne ake nufi dai zarkar kono ta shafi kowa ko jariri ko mace kowa kowa shi ne ma'ana minan musulmi ne daga musulmi ne wannan cewa minan musulmi na malamai na da maganganu da yawa a kan shi amma abin da aka fi tafiya kai cewa musulmi ne zarka kono ta kama duk da an samu su daga sahabbai sun fi tamma barwansu waɗanda ba musulmi ba zarka kono aka ce ba don wajabci ba ne don dai kawai wato kyautatawa ce wa amara biha an tu'adda abdullah ibn umar yace amara biha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni biha da ita an tu'adda qabla khurujin nas ila salat yaushe ake ba da ita kuma hadisin har wayo sai mana bayanin lokacin fitar da ita yace ana ba manzo Allah ya umarni a ba da ita kafin mutane su fita zuwa idi kafin mutane su fita zuwa idi domin hikimar ba da ita zakana hadisi da yawa da asaru sun tabbatar da hikimar da ke cikin ba da zakako shi ranar idi ranar farin ciki ce to ba a samun cikakken farin ciki tare da matsaloli in akwai matsaloli ba magana farin ciki lokacin da wani yawa ya gani bai da abin da zai ci ko ka ce ranar idi ce tsire ya ji ka kawai saboda shi ya san abin da yake ɗanɗana a ranar to don kada a hana shi musharaka da ranar sai aka ce to duk abin da zai hana shi musharaka a kawon mulki ba matsalar zai abin da zai ci ba to duk waɗanda suke da su ba wasu wajibi ne dole ne sai sun fitar in suka fitar to kaga wanda bai da abin da zai ci ran nan kam yana da abin da zai ci ba zai shiga damuwa ba kuma ya wace a wajen da ake yi don a nemo a yi bara turan nan ka huta a gidanka kai ba ka aza tukunya kaga hikimar kenan sannan in kai ma ka wadatu ka samu za ka ci mi karfi kai ma ka babu saboda ta kama kowa duk wanda yake da abin da zai ci to in ya ci ya raka ne shi ma ya to haka saboda haka kaga an faɗi lokacin da ake fitar da ita to kaga in an bada ita bayan an dawo idi ko kuma sai wasu hake ka ga makasudin da yasa aka bada ita ba ya shi za ka ake so a bada ita wata rama kafin ranar da kwana ɗaya kamar yadda zamu ji nan gaba ko da kwana biyu ko kuma ranar in aka bayar wani mai hanzari insha Allah zai iya aiwatar da abin da aka bayar din har a yi abinci kafin a fita idin yanzu an ɗauro ɗan tiyoyi haka na shinkafa wanda ita ba su da bukatar sai wasu wa alukanta to sai a dafa bayan asuban ana iya dafawa da dauka rai a haita idin sai zama an ci kafin abinci ko ko da ake dawa an san akwai abincin da za a ci kan hikimar da ke ciki ke to
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين wannan babu na magana akan zakkar kunu a bisa bawa ta kama bawa wa ghairihi da waninsa min al-muslimin da musulmi ma'ana wal qurbi ke shan ghairil abdi farko abin da zai zo a tunani ghairi al-abdi shine al-hub dake to sakkan koro ko bata bar bawa ba to ba dai da bata bar bawa ba kalle da to kaga wannan dai abin da yake nuna ba abinda ya gabata a cikin wancan hadisi kuma sai da al-Imam Bukhari ya wani ya mai tarjuma shi daban ai wancan hadisi da ya gabata ya haɗe su duka zakkar akan bawa da ɗa da mace miji rami ko babba amma saboda yalwar riwaya sai rinka wawaro su waccan riwaya ya karɓe ta wajen wane don haka bari a yi babi mustaƙilli a kan hukuncin zakakko a kan bawa shi kaɗai tare da wata hadisi ba biya kunshi amma saboda yalwar riwaya wadda za mu ji yanzu na'am
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفجر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين وان حديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا رب قال أبو ليس أخشي يروي رواية وانجل قال ويجيش لك يحيى بن محمد بن السكن سكن عبد الله بن عمر wannan kuma imam bukhari ya tafi shi daga abdullahi ibn yusuf at-tindisi har kan abdullahi ibn umar din kaga yalwar riwaya riwaya ce guda amma ya karbi da hanyoyi da yawa tunda yana da yalwata to bari ya yalwata babu ba amma wannan babu ba in Allah ya alwara sosai ko ayi su ko kar a yi su akwai hadisan da su kunshe su saboda hadisin hadisin can da baya duk ya kunshe su wanda Allah da Umar ya yi bayanin shi duk ya kunshe su cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sun kofar ya kunshe su amma saboda Imam Bukhari rahimahullah yana da yalwar riwayoyin da yawa to sai ya gabari musu babu ba ma daban-daban sai gugun to قال اخبرنا مالك امام مالك يا رزدني عن يا رزدني عن نافع يا جلك امام نافع بن عمر يا جلك عبد الله بن عمر يدالا تفتك كنت ابن رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرض زكاه الفطر سعد وزال صلى الله تعالى عليه وسلم يا وجبنا زككولو ساقي لا ko ya gwargwada ya faɗi gwargwadon zakakku ma'ana farada kamar kuncin bayani فرض بمعنى أوجب فرض بمعنى قدر أنا باش معنا وزال الله صلى الله عليه وسلم يا ينكع زككون سائي من تمر النبي ko ya farlanta zakka kunu sa'i da min kamrin da dabino aw sa'a min sha'ir ko sa'i daga sha'ir ala kulli hurrin to wa ta kama ci ala kulli hurrin hausa dukkan wanda a watan da aw abdin ko bawa zakarin namiji aw unsa ko mace min almuslimin daga musulmi kaga wannan riwaya bambancin ta da wancan riwaya da Imam Bukhari ya karba daga Yahya ibn Muhammad ibn Sakar ita ba ta da saghir ko kabir kai ko babba amma dai tana da hurri aw abd zakari aw unfa kaga wannan dai babi da wannan hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo karkashin babin ya karantar da mu wajibi ne zakkan kuno akan bawa iya dai abin cewa wane ne wajen cin ya haushi zai mutum maza shi ne sayidinsa haka jamhur suka tafiya a kai amma wasu sun ce a shi zai fitar da kai shi yana da wadata eh wasu ce to ai shi ma kan shi mallakake ne balle abin da ya mallaka da haka shi bai da nashi tunda bai da nashi sai da shi ne kawai zai fita mishi babu sadaqatil fitr sa'u min sha'ir ko babu babun sa'un min sha'ir hmm babun sa'un min sha'ir to ku sai ya kawo muku khabarin kawai ya yanke muku mubtada إيه باب تقديره هذا باب هذا باب هذا باب إن خبره لم لم مبتدا مقدر هذا تصاق من شعير خبرين تصدقة الفئر ساع من شعير زكام كونو كما ولي أكم بيا نوع أكبر بو أكبر كوكو وسكي أكبر sa'i sittin aka ce a sa'un min sha'ir sa'i da mujallabi hudu na sha'ir shi ne aka farlanta a fitar kaga yanzu can an san suwa wancan babu ba na magana akan suwa zakar ta kama an ji ko suwa ta kama to yanzu kuma wannan bayani tare da wannan bayani akwai shi can amma yanzu ana so a san me ake fitarwa a zakar تكون أتتساع من شعير أما منا مسيج باب صدقة الفدر باب باب صدقة الفدر أو تكرر ساء من شعير وباب صدقة الفدر هي ساع من شعير هي ساع من شعير إذا مبتدأ خبرين نمبتدأ أو مقدر هي صار مشعير طب
حدثنا لبيثة بن عقبة نعم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم مم.
عن إياد بن عبد الله مم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال مم.
كنا نطعم الصلاة صاعا من شعير
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير wannan watan akari wanda akari din nan a wajen malaman hadisi na kallon shi yana da matsayin marfu'i kamar an yi rabinsa zuwa ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yace Imam Bukhari yace kabisa ya zantar da mu qala hadathana Sufyan yace Sufyan al-Thawri ya zantar da mu an Zaid bin Aslama ya karbo daga Zaid bin Aslama an Iyad bin Abdullah shi kuma ya karbo daga Iyad bin Abdullah عن أبي سعيد شيكما جلد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أبنت أبو سعيد الخدري جو كنا نطعم الصدقة منظم هذا لم يسمى الله يسمى لا تسأل ليش وأن الأخري موقوف إليه أكن صحابي أما سيكر ديزو لإتا ما لما حديثنا كبلا سيكر من إرن بكنش الرفي in sahabi ya ce kunna da fa'alu kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa bi manzilati al-marfu kamar ya ce manzo Allah ne ya ce in ya ce mun zama zamanin manzo Allah muna aikata kaza muna yin kaza kaga ma'ana manzo Allah bai taba hana su ba manzo Allah bai hana su ba bai ko ko bai ce ba mun zama muna yin abu kaza gaban manzo Allah a fi ahdi rasulillahi a zamanin manzo Allah muna yin kaza domin wannan kaza din ana yi yau da gobe dole a kawo manzo Allah labari ko da ba gaban shi aka yi ba labarin zai same shi cewa kaza ba ake yi kaza ake yi in ya tabbata manzo Allah zai tabbatar da shi in bai tabbata manzo Allah zai kore shi to aikin su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna dukkan sahabbai sun haɗu akai dukkan sahabbai sun haɗu akai yana da hukunci na rauni kamar sun ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne yace muna siyar da as-sadaqa da zakka kunu sa'an min sha'ir sa'i daya min sha'irin daga sha'ir
babu sadaqatil fitri sa'un min ta'am babu sadaqatil fitri sa'un aw tunsa sa'un min ta'am aw tunsa kuma yace babu sadaqatil fitri sa'an min ta'am wannan babi kenan nazar ta kono sa'un wato sa'i ɗin min da'amin na abinci za a ga shi wai ba takrari bane ba mai mai jawa bane da wancan tarjama wancan babin babu sanar da jirgin sa'un min sha'irin sai aka ce a ba takrari bane yana da ma'ana da bane in aka ce ba wato babin sadakar zakka kono sa'i ɗaya min da'amin sai suka fahimci min burin ake nufi kaga ba sha'ir fa kadai ake fitar da zakar kunu daga gare shi ba don haka bin al-Imam Bukhari ya kawo wani ma nau'in wanda shi ma ana fitar da zakar kunu daga gare shi shine ba'amin sai suka fassara shi burin al-karam an fahimta wasu kuma suka ce manufar al-Imam Bukhari ya kawo shi don ya gwaji umumi babin zakkan kono sa'i ɗayan ɗa'amin na kowane irin abincin mutane in shiga da abincinsu ita ce ba'amu in an kama ce abincinsu ita ce ba'amu in ma garin rogo ne abincinsu shi ne ba'amu don haka sun tashi fitar da zakkan kono min ɗa'amin daga wannan abincin da su wasu kuma suka ce amin ɗa'amin ɗin min burri tunda aka faɗi shi'irin to burri شيل الكرم
حدثنا عبد الله بن يوسف خبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله بن سعد بن ابي صالح الامري انه سمع ابا سعيد النهوري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفئر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من عقل أوصاعا للضمير
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صالح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقل أو صاعا من زبيب wannan hadisi abdullahi bin yusuf at-tinisi ya zantar da mu inji al-imam al-bukhari rahimahullah abin da imam al-bukhari ya ce shi kuma abdullahi bin yusuf ya ce ala akbar malik ya ce imam malik ibnu anas ya ba mu labari an zaid ibn aslama ya karbo daga zaid ibn aslama an iyad ibn abdullah shi kuma ya karbo daga iyad ibn abdullah ibn sa'd ibn abi sarh al-amiri annahu sami'a aba sa'id al-khudriyya yace ya ji Abu Sa'id al-Khudri ya dala ta daga gare shi ya kudu yana cewa kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an mun zamo ma'ana zamanin su gurguzu sahabbai sun zamo ga yadda suke yi kaga su zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi sannan kuma shine ya nuna aikin sahabban ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in yace muna fitar da zakatul fitr zakat kunu ita ce zakat da kai sa'an min ta'amin sa'i min da na abinci wasu ka ce burbin ake nufi alkama tun da aka ce sa'ar mai sha'irin to dan uwan juna ne wajen ambato au sa'ar mai sha'irin ko kuma fitar da sa'i daga sha'irin au sa'ar min tamarin ko sa'i daga dabino au sa'ar min akidin ko sa'i daga cikui cikui nono ne wanda ya daskare in ya daskare in nono rakun ba ya daskare ko kuma kowane irin nono in ya daskare yana haɗe da man shi zai daskare sai ya kama an yi irin alewa madara ɗin in ya daskare sai a shanya shi sai ya bushe to in ya bushe to za a iya zabarbaka shi ana ci sai ya kama irin gala ɗin kafin ita ba za ka isko wani asalin ta ruwa ne an nike to ruwan to sai a daskara shi ya ka daskara shi sai ya koma ya san gari har ana yayyankawa yadda za a soya to haka shi ba ake yi da cikwe har a bushe a busar da shi ba to ausa da zabibi ko sa'i daga zabibi duk waɗannan mun zama muna fitarwa zakkafur da kai daga gare su in ji abu sa'idin al-khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala kaga shi ma nan abin da yake karantawa babu sadaqatin li fi'li sa'an min ta'amin in an ce sa'an min da'abin din na farko shi ne dalilin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjuma min da'abin din nan ana nufin burri amma yadda wasu kuma suka ce a ba burrin ne ake nufi ba alkama kawai ake nufi ba duk dai na ruwan abinci ake nufi babu sadaqatil fidri sa'an min tamri ya zama eh eh a'a ai shi yanzu ba a san da ashi bai zama abincin ba don cikui don in an busar da shi ya bushe za ka iya aje abinka duk lokacin da ka tashi ai ba busasshen za ka ci ba sannan a shi za ka sai a zama baka ya zama ɗauka sai a ci amma lokacin da ba a tashi ci bai da nan busasshen shi kuma zai iya karɓa ajiya ko zuwa yaushe ko zuwa yaushe kamar yanzu kayan kunu ne an an an ɓarza gero da aka ɓarza gero sai a shirya shi sai ya bushe duk lokacin da an ɓarza shi gagari shi akwai kuma gurora a ciki sai a ajiye duk lokacin da aka buƙaci damawa dama kullum kawai za a yi sai a sa ruwa zai sai zama kunu da hurin nan da mahaji take tsaya da ita a da sai a busar da hura ce za a shanya ta bushe in ta bushe sai a rike sai a tafi da ita to duk lokacin da aka buƙaci sha nono kawai za a ɗauko sai a dama kamar yanzu aka yi to kaga lokacin da aka buƙaci sha sai an san na sai an san na don haka yanzu sa'in za a bayar babu sadaka da take sa'ad da tamar wannan babu yana magana akan zakkar koro ita ce zakkar da kai sa'an min tamri sa'an ya kawo shi da nasba ba sa'un ba sa'an to in ya kawo shi sa'an to sai fa an yi tadbiri an kaddara wani abu domin za a ce faɗan mi ya nasbanci sa'an babu sadaqatil fitr sa'an min tamri babi wasu sun kalli abu sosai suka ce za a kaddara kaddara ba za a yi babu sadaqatul fitri ikhraju sa'an fitar da sa'an to kaji abin da yana su wata sa'an ikhraju fitar da sa'i min tabrin da nabi wasu mu suna ganin a sadaqa ce ma ai wato mazdari da shi kai tsaye shi ne na zuwa sa'a don مصدري da aiki da aiki fi yasa to
حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاه الفجر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عيده والدين من حدته
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة أحمد بن يونس هذا الترجم إن جاء الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا الليل يجلس مساعد يا ذا الترجم النافع شيكم يا جدك نافع برد عبد الله بن عمر أن عبد الله قال يجي حقيقة عبد الله بن عمر ياتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة البئر صاعا من تمر أو صاع من شعير manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umurni da a fitar da zakar kono ko zakar da kai sa'i ɗaya min tamrin na dabino aw sa'i ko sa'i min sha'irin da sha'ir qala abdullah sai abdullah ya ce radiyallahu ta'ala an shi abdullah ibn umar wanda shi imamu nafi ne ji daga gare shi malami shi kuma mai gidan shi faja'ala an-nasu illahu mudayn min hitta sai nasu wasu daga mutane sai suka sanya muddaini mudu biyu min hindatin na alkama idalahu shi ya daidai da sa'i shirin aka ce nasu nan yana nufin wato mu'awiyar ibn abi sufyan radiyallahu anhu shi yake hajji ala nasu idalahu muddaini ya sanya mutane suka sanya مدين مود من حدة معلمة عدله شيء أوني يعني شيء عدل يا أوني يا إليني يا فتنشي sun kwatanta ita watan hilla alkama mudun ta biyu ba shi ne rabin sa'i ba to ya auni sa'i cikakke ne shagir wannan akwai daga wasu mazahir wanda suka tafi akan wannan za a iya ba da mudu biyu amma na alkama saboda ni saboda tsadarta da rashin ta yalwanta a wannan lokacin amma dai abin da aka tafi a kan shi duk abin da za a bayar sai ya isa shi ne abin da ya fi rinjaya nususun da suka fi karfafar wannan zance cewa duk abin da za a bayar sai ya kai sani
باب باب صائم الزبيب babu sa'in min zabibin wannan babi na magana akan watan sa'in min zabibin in ka yi faduwa kace babul sa'in min zabibin ko babu sadaqati sa'in min zabibin ko babu ikraji sa'in min zabibin duk abin kadarawa ne akai saboda akwai idmari a ciki dole akwai koyewa don ma'anar ta fito babin fitar da sa'i min zabibin na zabibi a barkan koro
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدلية حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني اياض بن عبد الله بن ابي فرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من دعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاويه وجاءت الثمرات قال قرى مدا من هذا يعد الدين حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد سمع يزيد العدني قال يزيد نعم يا سامو ابن يزيد بن مين أبي حكيم هم؟
أبي حكيم يزيد بن ابي حكيم سمع العدني نعم آه، موسى زمان سمع يزيد العدني حين سمع يزيد بن ابي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن ابي سهيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغطيها في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاويه وجاء بالسمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين طب وأن الإمام البخاري يجي عبد الله بن منير يا زنتر دسو shi kuma yace sami'a yazid ibn abi hakim ko yazid ibn hakim
yazid ibn abi hakim haka yake yazid ibn abi hakim yace ya ji yazid ibn abi hakim al-adali ya qala ya ji hadathana sufyan yace sufyan al-thawri ya zantar da mu'ayyin arzai bin aslama shi kuma ya ji daga zai bin aslama قال أنزل بن أسلم يجي حدثني إياه بن عبد الله بن أبي سرح يجي إياه بن عبد الله بن أبي سرح إيه وانشا ديك باتشين إياه عن أبي سعيد الخدري يا بلك أبو سعيد الخدري يدى الله تبارك ريش قال أبد أبو سعيد يجي كنا نبيع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم kaga wacce magana ce ne sake maimaito ta aka sake maimaito ta cewa abu sai da kuri ya ce mun zama muna baya da ita a wacce ya ce nukuri a wata riwaya ya ce nukuri duk da ma'ana guda ce mun zama muna bayar da zarkar koro fi zamanin da bisa masu zamanin masu Allah sassan shi ne malaman hadisi ke cewa wato yana da hukuncin rafi in sahabi ya ce mun zama muna aikata kaza zamanin masu Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaza muka aikata zamanin Allah sallallahu alaihi wa daidai yake yake kamar ya ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya aikata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam muna fitar da nu'iha muna bayar da ita sa'ad min da'am hala kauni hakim hali kasance wata sani min da'am na abinci in ka dauke shi da'am gurin ne yake rufi ko da'am ko abinci aw sa'ad min tamrin ko kuma sa'i min tamrin na dabino aw sa'a ko sa'i min sha'ir na sha'ir aw sa'a min zabibin ko sa'i na zabibi to haka ake haka ake fadan ma ja'a muawiya lokacin da muawiya ya zo ma'ana da khalifa wa ja'at as-samra'u sannan kuma sai ga alkama irin ta sham din nan ta shigo as-samra'u shine alkamku shamiyyi ko ash-shamiyyu alkama irin ta sha alkama sha ta bambanta da tasu ta jazira don haka sunan ta ma da bane kamar yadda yake nan za ka ga iri-iri ɗaya ne amma kuma na wata ƙasa ya bambanta da an gashi da cewa ga giron ka haka ba ne sai a ce wani gashin kafa ɗan legend an san ci an da noma ta ci ake noma irin ta wannan dawar ɗan ƙasa kaza ce wannan masarar ɗaya ƙasa ta zaci to shi ne astamrahu alkaba ta sha ɓara sai mu'awiya ce ƙura ina zato ina ganin muddan min haza mudu ɗaya wannan alkaba ta sha ya bi mutum yana daidai da mudu biyu na wasan alkaman mutanen ko kuma shi'ar ilmu nan saboda haka kare gini ga wancan sai yake ganin mudu ya isa bayarwa zakan ba ta kai ba arba a tamdari ba to amma dai wannan zance wanda ya yi shi karfi ya taushe shi mana su suka fiyawa cewa duk abin da za a bayar sai ya kai sani shi ne arba a tamdari to kai babu sadaqati qabla al-eid babu sadaqati qabla al-eid wannan babu na magana akan to kaji irin nau'o'an abubuwan da ake fitarwa a zakka to yaushe ne ta daina yaushe lokaci ke shi kuma wani bada da babu bukari sai aka dashi akan akan lokacin kwatar da ita zankar sai shi babu sura ta ke kabla da yi babin zankar da kai ana ba da ita ne kan a tafi idi tare da waɗannan bayanan na wa'in tarjamo ba duk an wadata gabarin su hadisu waɗanda suka gabata duk sun kushe su amma dai a sani yalwar riwaya wadda imam bukhari ke da ita shi yasa ya rika kakkasawa kowace nukuda sai yi mata babin ta mai zaman kai saboda yana da wata riwaya ta da ban ba wanda suka baka ba don haka yalwar riwaya yasa ya rika yawaita tarjuma
حدثنا عالم حدثنا حفص بن ميسره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفجر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفجر wannan al-imam al-bukhari rahimahullah ya ce adam ibn abi yasin ya zantar da mu yace hasu maisara ya zantar da mu qala shi kuma hasu maisara ki hadathana musa ibn ukba yace musa ibn ukba ya zantar da mu an nafi'in ya daga nafi'u kaji ta hadisi ya jero hadani حدثنا حدثنا طالب سنة عنا عنا في عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى سنة عن عن ابنكما تتبو تجيرو سوبي عن نافع موسى بن عبادي لك نافع نافع ياتي لك ابن عمر إذا ألا تبتك أن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر يجي تبس ذاكر maza Allah sallallahu ta'ala sallam ya yi umarni a ba da zakkar kono ko zakkar da kai a fitar da ita qabla khurujin nasu ila musa ila salati kafin mutane su fita zuwa musalla shine as-sala kafin su fita zuwa idi to su fitar da zakkar kono su domin kaga mabukata wato su samu abin da za su ci a wannan yinin ba tare da wahala ba amma wasu na ganin tsarin ijabi ba za na zazzun ya yi umarni suna ganin umarni ne irin da dole wasu kuma suna ganin a musu haddi ne ita ba da ita kafin a tafi idin ba dole ba ne yadda in an yi bayan idin a ce ba ta yi ba wani musabi ne haka aka so don haka shi a addini abinda aka yi mustahabi ne ko shi kada musulmi ne sassauci a kai shi ko shi kada a yi sassarci a kan shi an fitar da zaka kolonka amma bayan dawo idi to akwai wata matsala na sadar da umarnin manzon Allah ko da ba dole ba ne sallallahu alaihi wasallam cewa kafin a tafi idi to wanda ya sadar da umarnin manzon Allah yadda yi umarnin to ya fi wanda ya saba duk da an karba bayan idi an karba sai zuwa da rama an karba amma har bayan haka ma an karba to amma bai kai wanda bayar ba kafin yi lada lada su
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن إياس بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفجر صاعا من دآب وقال أبو سعيد وكان دآمنا الشعير والزبيب والعقل والتمر حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد العبي عن عن عيال بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري في شباب شيني وانشد إلا بسعيد وانشد بسعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام وهذا الحديث معاذ بن فضالة الإمام البخاري يا ذا الجد قال حدثنا أبو عمر يجي أبو عمر يا ذا الجد مشيني حفص بن ميسرة وانشن هذا شن يا أبا شيشي دليل ده سنة شي ياتي حدثنا حفص بن ميسرة ليش حدثنا آدم ليش حدثنا حفص بن ميسرة sunan sai bai ambace shi da sunan nashi ba hasu mai tsara sai ya ambace shi da alkunya abu umar sai ce haddasa ma'azu da tsara ba da haddasa abu umar abu umar din wannan din abu umar shi ne ma hasu mai tsara wace nan a san shi da aka ambace shi sunan shi a san shi da aka ambace shi da alkunya shi عن زيد يا كربو لك زيد وأسلم عن إياد بن عبد الله بن سعد يا كربو لك إياد بن عبد الله بن سعد الله بن صوف عن أبي سعيد شيكما ياجي لك أبو سعيد الخدري تعالى تبارك ريش قال أبنت أبو سعيد الخدري كنا نخرج في أهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتن ساعة من طعام حقيقة منذ منا فتن ساعة ساعة من طعام نأبنش وكتين على الكامل yawmal fitr ranar sallah ranar sallah muna fitar وقال أبو سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان العام معنا الشهير على وكتن أبن شمه wanda aka fi yawan amfani da shi a madina a wani asha'iru sha'ir ne kana sha'iru ta'amara sai aka ce wa kana ta'amara sha'iru wa zabibu da zabibi wal hadid da tukui wa tabu da dabino wanda shine mafi yawan abincin mu a lokacin to a nan da ɗan tsaya lura za a ga to abin da bai sa aka kawo wannan hadisi ko wannan riwaya to ba ta fito ba karara ana ba da zakkafin da kai kafin a tafi idi to wannan asali na abdullah na abu sayyid al-khudri da ta fito da lokaci ba yau mutu da kawai su qabla al-idi aw ba'da al-idi lam yubayyin bai bayani ba za ka aka ce nan kan an samu rashin mudabaka da hadisul babi ko da riwayar babi tsakanin ta da me da tarjama to babu sadaqatul fitr ala al-hurri wal mawlud shine
وقال الزهري للمملوكين للتجارة نعم.
يزكى بالتجارة ويزكى بالهجر to sai mu kalla alhamdulillah saboda na da ciko za mu kare shi yadda sabon karatu sabon kitabu alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم نعم an ce bashi ne ana bin mutum yana nan a kan shi idan aka sai ya biya da ka su malamai ba su ƙayyade mata lokaci ba in ka san ana bin ka zarka kono ko bayan kwana nawa ne to za ka bayar ta wannan shekara na i ai dama can kai ma ta kama ka kuma dama in ka wadatu to sai ka hitar mutum da ka wadatu amma baka hitar ba sai ga an kawo maka to cikin wanda aka kawo maka kai ma sai ka hitar shi ke kuma ka wadata a samu abin da za a jama a ci a wadata kuma a rage a ba wani Eh, amma in an kawo maka baka da kuɓa ranar dafawa to baka auna kuma ka ba wasu Eh, sai ka ɗibi abin da zai ishe ka to sanda sai ka bayar kai ma amma kowa ta kama ita ba magana cewa sai sai mai kuɗi ba